الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين to bayan haka wannan shi ma shi ne karon farko za mu fara karatu wannan littafi mai albarka mai suna al-muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariya wanda ya fi shahara da izziya da hausa a yau ranar alhamis 30 ga watan rabi'in al'awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi sallama shekara 1446 to wannan littafi shi ma yana daga cikin littattafai masu matukar mahimmanci a fikihunmu na malikiya shi kuma amfanin wannan fanni zai taimake ka gwargwado a ka san yadda za ka gudanar da ibada in matsala ta shigo kuma ka san yadda za ka gyara su za ka gyara matsala ne sannan gwargwado tambayoyi da ake samu to insha Allah in dai ka fahimce su kana da abin da za ka dan ba da amsa a kai ina fatar an gane to da yawa matasa sun bar karatun fiƙihu yanzu wani an sa'a ma ya gama al'akhdari to an sa'a yayin sa'a to kuma wasu suna karatu amma kuma za ka gaba fahimta zai ce maka ya yi wannan littafi ya yi hatta risala amma kuma in ka neme tambayoyi sai ka bai gane su ba to kaga kamar bai ba to wannan shi yasa muka zaɓi wannan allah ta'ala ya taimaka wanda ya yi littafin kamar yadda sunansa zai zo sunansa abul hassan aliyu ibn nasiruddin almaliki ashazili almanufi wanda ya daga cikin malaman masar kuma ya yi karatu ga jalaluddin suluti ya yi karatu a wurinsa saboda haka kuma ya yi zama a azahar nan babban masallaci na masar ba wanda ya koma jami'a a yanzu to ya zama a wurin saboda haka babban malami ne kuma yana da rubuce-rubuce da yawa a fannoni daban-daban domin ka ɗauka ko da littafin risala sai da ya rubuta mata sharhi guda shida ɗaiɗaiɗai har guda shida ba littafin risala daga cikinsu wanda ya fi shahara shine kifayatu a ɗalibin rabbani ana samun sa kasuwa ajin ko mujalladi hudu ne ko biyar yana nan sannan ya rubuce-rubuce a luga da na hau ya yi aiki ma ga muktasar na khalil na hawunsa da lugarsa ya yi kwarai da gaske sannan ya rubutu a ka alkira'at malamin ƙura'ani ne kuma malamin hadisi ne ya rubuta sharhi har guda biyu ga sahihul bukhari ya rubuta sharhi ga sahihu muslim babban malami ne ne to kaka ɗauka ko eh karka ɗauka ko fikihun ɗaya da sani to haka magabata suke ko ne ka ɗauko tarihinsa sai kaga ko ne ɓangare ne alhamdulillah an tattaɓa Allah ya samu dace mala ya ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah cikakkiyar godiya ta cancanta ga Allah subhanahu wa ta'ala haka ya kamata a fassara abin wasu na cewa a dukkanin godiya mallakan Allah ne wasu na cewa dukkanin godiya keɓantacciya ce ga Allah amma dai na farkon ya fi kyau tun da lamun ɗin takan zo littamlik takan zo الاختصاص تكنزو ايه للته ايه الاستحقاق امم اكوني للتمليك ايه الاختصاص الاستحقاق to al-istihqaq shi yafi dacewa eh cikakkiyar godiya to ta cancanta ga Allah ana iya gode ma wasu irin wannan godiya amma kuma ba su cancanta ba eh to wannan kenan rabbil alamina ubangijin halittu gaba daya duk abin da ba Allah ba shi ake kira da al'alam wa ashhadu ina mai shaidawa Allah ilaha illallah babu abin bauta bisa cancanta sai Allah eh wasu na cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wannan a sheku usmanu ibn fodo ya ce wannan kuskure ne eh sai dai a fassara babu abin bauta bisa cancanta eh an gane bista hikakin kenan eh amma fassara shi da cewa babu abin bauta bi haƙƙin da gaskiya to ya ce wannan kuskure ne a littafinsa hisnu hisnul afhami min juyushil auham hisnu al-auhami ko hisnul afhami min juyushil auham a cike wannan bayani babu abin bauta bisa cancanta ko? eh domin ana bauta ma wasu kuma da gaske din ana bauta musu amma dai ba su cancanta ba kamar masu bautar shehu ne da sauransu wahadahu shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya wa ashhadu ina mai shaidawa anna muhammadan tabbas annabi muhammad abduhu bawan sane wa rasuluhu manzon sane sallallahu alaihi wa sallama wa ala sa'iril anbiya'i da dukkanin annabawa an gane ko shi lafazin sa'iru yakan zo da ma'anar wato aljami'u dukkanin abu jami'ul ashiya yakan zo da ma'ana kuma saura tunan ma'anarsa aiwa jami'ul anbiya wal mursalina da manzani wa ali kullin da mabiyan kowanne daga cikinsu sai ce wa tabi'ina da waɗanda suka bi musu lahum suka bi musu bi ihsanin da kyautatawa ila yaumiddini zuwa ranar sakamakon addini an ce an kira ta da ranar addini saboda rana ce duk abin da ka yi na addini a duniya za a baka sakamakonsa ai ila yaumi jaza'iddini shine takadirin zancen zuwa ranar da za a saka ma kowa da abin da yi mala ya ce amma ba'adu bayan abin da ya gabata faya ƙulu abdul faƙiru bawa mabuƙaci ilallahi zuwa ga Allah yana faɗa ta'ala maɗaukakin sarki abul hasani kune sake nan aliyul maliki aliyu ne mai bin mazhaban maliki ita mazhaba kashi biyu ce in an ka ce mazhaban malikiya ba na abin da ɗaliban al'imamu malik da almajiran almajiransu suka fahimta suka yi sharhi bisa ga musul da shi al'imamu malik ya gina fatawoyin shi da sauran abubuwa na ilimi a kai wannan shi ake kira da mazhaban malikiya akwai kuma mazhaban malik mazhabarsa shi karan kansa abinda ya shafi fatawarsa da sauran abubuwa na fatar an gane to kashi biyu ne kaka samu rudu akwai abin da yake mazhaban malik ne akwai abin da yake mazhaban malikiya ne shi yasa wani lokacin sai ka ga ga abin da malik ya tafi a kansa ga abin da malikiya sun ka tafi a kan shi yanzu shi maliku ya tafi a kama hannu a sallah na batar an gane amma wasu daga cikin almajiransa irin su ibn al-qasim abdurrahman ibn al-qasim da su suhunun su sun tafi cewa a saki hannu a sallah to kaga wannan malikiya ne amma mazhaban malik kama hannu to ana samun irin irin wannan na fatar an gane yawwa mazhaban malikiya sun tafi kan cewa in dabba mota ta bige ta ko wani abu aka yi mata raunin da ko ba a yanke ta mutuwa za ta yi to ko an yanka ba a ci to wannan malikiya ne amma malik ya tafi cewa a yanka idan aka yanka aka ga ta motsa a ci aka ga bindinta ko kafarta ya dan motsa a ci to kaga wannan mazhaban maliki ne yana nan cikin almuwatta na'am shi ne abin da ya saye bambanta galibi ta kalidi ne kawai kawai wani ya zo ya fahimci kaza sai ɗalibai ne su goya mai baya su ma ɗalibansu su goya musu baya haka har abin ya yi ta tafiya yanzu shi kama hannu a sallah da muka yi magana dukkanin ɗaliban malik mutum ɗaya ruwa ta saki hannu a sallah mutum ɗaya shine abdurrahman ibn al-qasim amma duk sauransu sun ruwaito cewa malik ya ba da batawan a kama hannu a sallah duka eh a rungumin hannu a sallah to su waɗancan sai suka dogara shi yasa malamai ke cewa ta yi wahami ya samu shi ibn al-qasim din ya yi shi zuji ya saba musu to wannan shine abinda ake samu wasu kawai ta kalidi ne wani zai zo daga baya baya ya kirkiro abu kawai sai abi kamar shi na wannan yankan dabba din kaga yan baya baya ne ba cikin ɗaliban maliku aka samu wannan fatawa ba cikin almajiran almajiran su ne su suka zo sai suka yi wannan fatawa cewa in an yanka inda raunin zai bayu ta mutu ba za a ci ba tushensa yana da kyau a tattance tsakanin mazhaban malik da mazhaban me malikiya yanzu shi wannan littafi da za mu karanta mazhaban malikiya ne ba mazhaban malik shi ne galibin abin da ya kawo ma'ana mafi yawan abubuwan da ya kawo fatawoyi ne na malaman mazhabat shi yasa wani gun za mu zo za ku ji ƙarara an saba ma malik ne to waɗanda ba su fahimta ba sai su zo suna ta maganin malikiya malikiya Allah ya sa dace ashazili wannan ashazili wasu ce nisba ce zuwa ga abul hasan ashazili wani malamin ɗariƙa ne amma shi jingina shi zuwa ga ashazili ɗin ba wai ana nufin nisba ce kawai ta suna saboda a masar inda kai malami ne kuma kayi fice to sai ka jingina kanka zuwa ga shi a shazali sunan naka zai kara abin nan lokaci yayi subhanallah eh lokacin sallah yayi eh kan mu shiga haƙƙin mutane akwai saura to masha Allah to bari mu yi sauri mu karasa to saboda haka na'am saboda haka ashazili din da aka ambata kawai nisba ce ta suna kamar yanzu kai ka zo ka ce kai almaliki ne shine kawai an gane to wannan shine abin da ake magana eh amma in ka bibiyi rubuce-rubucin sai ka gaba wani abu da ya rubuta na tabbatar da ɗariƙa ko yaɗa ta sai ce gafarallahu lahu Allah ya gafarta masa wali walidihi duk da a nuskar da ta shahara ana rubuta wali walidaihi a wadalun fataha in an ce wali walidaihi to ya zama musanna mutum biyu mahaifi da mahaifiya da iyayensa in an ce walidihi to ya zama jam'i kenan na walidu sai ya zama iyaye sun shiga kakanni ma sun shiga to akwai wannan da na gani muhammad alfishi ya rubuta littafi mai suna alminahul wafiya sharhi ne ga ita iziya to ya ce wato shi ya ce dalin ɗin nan kasara ake mata ba fataha ba kenan wa wali dihi ba wa wali dihi ba wa walidihi da iyayensa da kakanni kuma wannan ya fi kyau ya fi dacewa da hatta su yaƙi ma don za mu ga cewa mashayikhihi kaga jam'i ne da shehunansa malamansa jam'u shaikhin to zaman wancan jam'i to kaga ya fi dacewa da su yaƙi to a karanta shi wali walidihi to ya fi kyau duk da wale walidaihi shi an ka saba da shi wa ikhwanihi da yan uwansa wa sa'ire ahli sunna da sauran da dukkanin ma'abuta sunna al-muhammadiyya abin jinginawa zuwa ga annabi muhammad hazihi muqaddimatun to wannan wata muqaddima ce wata gabatarwa ce fi masaila wadda ta kunshi matsaloli minal ibadati daga ibadu da ake yi daga ban jiki wa gairi zalika da wani wannan ma yana nufin mu'amalat a ciki za mu ga babuka na mu'amala eh? yawa kamar kasuwanci aure da sauransu wannan su galiban babin mu'amala ake sa su ba babin ibada ba ta kuma ibada abin da ya shafi sallah da abin da ke da alaka da ita aikin haji da sauransu azumi wannan ana kiransu ibada amma kasuwanci aure wannan duk babin mu'amala ne eh shari'a ta shigo sai ta tsara maka yadda za ka yi su alamar zahabin imami malik amma na rubuta shi akan mazhaba ta imamu malik to kaga shi haka ya faɗa amma in ka shiga cikin littafin kuma sai ka ga ashe yana nufin bisan mazhabar malikiya almajiran imamu malik na fatar mun gane kamar yadda in mun shiga cikin littafin za mu gani bin alasin rahimahullahu ta'ala liyan tafi a bihal wildanu na rubuta wannan muƙaddima bihadin nan tana koma zuwa ga muƙaddima saboda ƙananan yara la haula wala quwwata kaga dan yara an kai littafi saboda ƙananan yara su amfana da ita kaga ba littafin manya bane wa nahawhum da waɗanda suke cikin hukuncin yara suwa kenan manya amma jahilai Allah ya tausaya buda insha Allah in Allah ya so ta'ala lakhastu hamin kitabi na tsakur wannan littafi ne daga asalin littafi na asali akwai littafin da ya rubuta babba don ɗaliban ilimi da kuma manyan malamai to sai zan ƙanana littafin ya musu girma to shine sai talhisi ya yi summarizing ɗin wancan littafin sai rubuta wannan kaga su manya wancan annasu su kuma yara da ire-irensu waɗanda suke ɗauka hukuncinsu wannan ne nasu almusamma mai suna wanda aka sama suna bi umdatis saliki ala mazhabil imam malik mujalladi uku ne manya-manya yana nan to shi can za ka ga har dalilai yana kawowa kuma yana tattauna ra'ayoyin malamai da sauransu to kaga shi littattafai ne na na manya ko to shi ma yana da kyau a neme shi zai taimaka kwarai da gaske eh umdatu saliki alama zahabil imam malik fil ibadati wa gairi zalika shi ma da wani wannan wasan maituha na samu wannan littafi suna bil muqaddimati ko da wata muqaddima a bar gabatarwa al'izziyati abin jinginawa zuwa ga izziya an ce wasu akwai fassara biyu wasu ce dalilin da yasa ya jingina shi zuwa ga al'izziya nisba ne zuwa ga wurin da ya rubuta littafin sunan wurin suwai katul izzi to a wannan wuri wani ƙauye ne tunan ya zauna ya rubuta wannan littafin to shine sai ya jingina littafin al'izziya an gane? fassara na biyu kuma suka ce a'a ya jingina ta ne ga cewa al'izziya saboda duk wanda ya karanta wannan littafin kuma ya fahimta to sara azizan zai zama gagara ba dau eh kuma haka ne eh inda ka karanta wannan littafi ka fahimce shi to shi kenan ka zama mabuwayi ba za a kure ka ba in dai gwargwado matsaloli ne na malikiya in an ma fatawa kana iya ba da amsa a kansu amma dai waccan ma'ana ita tafi an gane? eh to wannan kenan mala ya ce lil jama'atul azhariya kuma asali na rubuta ne ga jama'ar abin jinginawa zuwa ga masallacin azhar an gane? su ne mutane alkahira babban birnin masar kenan egypt to asali don su ya rubuta wannan littafin to amma gashi kuma ya kawo nigeria kaga alhamdulillah gaba akwai hadari ko to shine to to ga jama'a abin jinginawa zuwa ga azahar wanda azahar an gina shi tun hijira na da 300 da wani abu an ka gina masallacin ana koyarwa a wurinsa wanda daga nan ci gaban zamani sai aka cire wannan koyarwa aka je aka gina jami'a wadda ita ma aka sa mata jami'atul azhar ita ce jami'a ta biyu abin da a tarihin musulunci akwai jami'ar zaituna ita ce ta farko ita tun zamanin sahabbai wasu sun ce ma tun zamanin annabi an ka gina ta jami'atu zaituna a tunis ba tana na hayan tana na ita ce jami'a ta farko ta fi kowace daɗewa to sai ita wannan ita ke bi mata eh tunis tunisia malayacin mustamilatan ta kunshi ala ahada ashara babin babuka guda goma sha ɗaya to nan za mu kwana insha Allah don mun dawo sai mu tashi albabul awwal da akwai tambaya sai mu amsa binda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa musu albarka kuskure kuma Allah shi yafe gobe insha Allah akwai aqida akwai usulul fiqh kuma akwai sarfu insha Allah su sai ayi kokari shi ma a fito da wuri saboda a samu a fara da wuri musamman su suna buƙatar bayani fiye da wa'yan nan ta su suna buƙatar lokaci kai tambaya babu tambaya ko to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh